نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالوا متى yau talatin ga watan shawwal shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 28 ga watan hudu shekara 2025 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin sifatu salah na Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah yanwa idan ba a manta ba mana cikin darasi na bakwai ne ko kuma fasali na bakwai alfasulus sabi fasalin da malam ke mana bayani game da shurutus sala sharadan sallah alhamdulillah satin da ya wuce malam ya mana bayani game da lokutan sallah mun ji su daga lokacin sallar asbahi zuwa lokacin sallar isha gaba ɗaya malam ya kawo mana su da malam ya kammala kawo mana lokutan sallah ne sai ce mas'alatu ga wata matsala mai mahimmanci da ya kamata a tattauna halin afdalu taqdimu salah aw ta'khiruha malice shin menene yafi falala jinkirta sallah ko gabatar da ita a cikin biyan nan wanne ne falala a ciki lokacin sallah yana yi yana shiga yadda tun da maka bayanin lokacin sallah to kana gani lokacin sallah alamar da aka ajiye a shari'anci cewa lokacin sallah kaza ya shiga lokacin yana yi ka tashi kai sallah ko kuma a'a abin da yake mafi falala shine ka jinkirta ta hatta dan ja lokacin ya matsa sannan ka tashi kai sallah wannan ne yafi wannan muna bayani ga lokutan sallah biyar gaba daya ba wata sallah ba sai malam yace aljawab ga amsa الأفضل في جميع الصلوات الخمس abin da ya fi falala a cikin dukkanin salloli na farilla guda biyar a taƙadimu shi ne ka gabatar da su ma'ana da zarar lokacin sallah ya yi sai ka tashi ke sallah mala ya ce falala abin da ya fi alkhairi shi ne wannan illal isha fal'afdalu fi hatta akhir malam yushaq malaiti sai dai sallar isha ita kaɗai sai aka istisna'i a cikin salloli guda biyar ɗin nan to ciri sallar isha ban da ita amma salloli guda hudu a zahar la'asar magriba wacce ce mafaɗa ba asuba dukkaninsu abin da ya falala a cikinsu shi ne ka gabatar da su a farkon lokacinsu in za ka iya gane lokacin sallah da zarar lokacin sallah ya yi ka tashi ka yi su sai sallah guda ɗaya ita ce sallar isha'i ita sallar isha'i ka jinkirta ta wanda shine abin da yafi falala yan uwa ku fahimta muna bayani akan abin da yafi falala fa ko falala muka ce ka jinkirta sallar isha'i shine abin da yafi falala malai yace malam ya shuk matukar babu kunci babu takura a cikin jinkirtawa tunda sallar isha ana yin ta ne da daddare da daddaren ma kuma zaka ga dare ya dan fara yi wani lokaci akwai bacci wani lokaci akwai gajiya wani lokaci akwai wani abu to idan mutum ya ce zai ja ta zuwa lokacin falalar zai takura to shi kenan sai ka bar wannan jinkirtawa saboda takura sai ka yi ta a farkon lokacinta alaiti bi dalili anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina ta'akhkhara ذات ليلة عن صلاة العشاء إلى آخر وقتها خرج وهو يقول saboda dalilin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lokacin da ya jinkirta sallar isha'i a wani dare daga farkon lokacinta lokacin da aka saba sallah sai annabi yana sane ba mantawa ya ba ba sha'afa ya ba yana sane sai jinkirta ta yi ƙi fitowa a zuwa yi sallah a farkon lokacinta har sai da lokacin ta ya ja zuwa ƙarshen lokacinta kamar ka ce yanzu ne zuwa wajen ƙarfe sha biyu saura ko ƙarfe sha biyu ba a yi sallar isha ba kuma a masallaci kuma ba wa'azi ake ba ba wani taro ake ba haka kawai eh haka kawai to kaga za a samu matsala to amma haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi jinkirta sallar isha har ƙarshen lokacin ta kharaja lokacin da ƙarshen lokacin yayi sai annabi ya fito daga gida za a yi sallah kenan huwa yaqulu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa laula an ashqa ala ummati ai da ba dan kada na matsa na takura wa al'ummata ba la'amartuhum ayyu salluha hakaza annabi ce da na umarce su na ba su umarni da su rinka sallar isha hakaza kamar haka yani kamar haka kamar yanzu ne yadda muka yi ta annabi ce ba na so in takura al'ummata ne ba na so na matsa musu amma in ba haka ba da duk lokacin sallar isha sai in ce kada wanda ya kara sallar isha sai karfe 12 kada wanda ya ƙara sallar isha sai karfe ɗaya da rabi ko biyu saura kwata me dalili saboda shine lokacin da ya fi falala ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bil mu'minina raufur rahim shi mai jin kai ne mai tausayi ne ga mu'mine duk abin da ya san zai takura mana shi sa Allah madaukakin sarki ce harisun alaikum harisun alaikum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم عزيز عليه ما أنتم yana masa nauyi yana masa rashin daɗi duk abin da zai wahalar da mu sallallahu alaihi wasallam kaga dole mutum mana san manzon Allah ke kira da aminci tsara tabbata a shi dan baya so duk abin da zai takura mana baya kaunar sa haka Allah madaukakin sarki faɗa to saboda wannan matsatsin da tsananin da zai sa wani yana son ya bacci wani yana so ya wani abin a ce kada ka kwanta sai karfe 12 tunda bai kamata a ce ka kwanta ba ka sallar isha ba wani zai kwanta bai sallar isha'i ba kuma ya tashi ga lokaci ya riga ya fita to saboda wannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce to sai a yi sallah a farkon lokacin ta idan mutum ba zai iya ba amma in so zai zama samu ko shi ne lokacin sallar isha ƙarshen lokacin ta wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul kitabul mawaqitis salah babun naumi qabla al-isha liman ghuliba imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu salati babu waqti al-isha'i wa ta'khiruha malai yace lakin lamma kana ar-rijalu mutalabina bi salati bi salati al-jama'ati sai dai kuma za a yi la'akari mazaje na wannan al'umma ta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin da ya kasance su ana neman su ana buƙatar su da su yi sallah ne a cikin jam'i ba sallah ɗaiɗaiku ba وكان الناس كما متاني سن كسنتي يصلون العشاء كو يصلون صلاه العشاء سن كسنتي سنا صلاه صلاه العشاء في اول وقتها افرقن لوكاتينتا لدفع المشقه dan su tunkuɗe wancan kuncin ko tsananin da annabi yake ji wa al'ummarsa tsoronsa tsara wajiban alaihi to sai zamto wajibi ne akan kowanne mutum ayu sallima aljama'ati da yi sallah tare da jama'a fi awwalil waqti a farkon lokaci ɗan uwan fahimci wannan da kyau ma'ana tunda yanzu abin da yafi yawa masallatanmu kusan in baka ce gaba ɗaya ba ma ni ban ga wani masallaci da yake jinkirta sallar isha ma zuwa ƙarfe tara ban sani ba ko akwai wanda ya san wani masallaci da ake jinkirta sallar isha zuwa ƙarfe tara da wahala to kaga duk galibin al'umma suna yin sallar isha ne a me a farkon lokacinta mai dalili saboda tun kuɗi wancan kuncin kowa so yake je sallar isha'i alhamdulillah salloli biyar ɗin yini sun ƙare sai kuma wani yini kenan so da aka mai bacci ya je ya yi mai ɗan hutawa je ya yi da sauransu to kada ka ce a'a ai ba zan yi sallah ba tun da lokacinta na falala ya fi dole ne ka je ka sallah a cikin jami'i kamar yadda za mu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala balai cewa bina'an ala zalika to idan muka gina akan haka idan muka gina wata magana akan hakan fa'iza kana jama'atun fi rihlatin aw safarin sai aka samu ta jama'a wasu mutane a cikin wata tafiya suna cikin halin tafiya karafka ne mutane ne da tafiya ta haɗa su tare wa ƙalu sai suka ce ayyuhuma ahsan wanne ne daga cikin guda biyun nan zai fi mana mu matafiya taron matafiya an nu'akhira salatal isha aw nu'ajjilaha shin tun da mu yanzu ba masallaci muke ba a matafiya ne mun kai mu biyar ko shida ko goma yanzu mu yi sallah ne a farkon lokacinta ko mu ci gaba da tafiya mu bari sai lokacin da annabi ya ce ya falala sai mu tsaya mu sallah wannan zai fi mana sai malai ce kulna a lokacin sai mu ba su amsa mu ce al-afdalu ta'khir yanzu ku a haƙƙin ku abinda zai fi zai fi muku falala shine ku jinkirta zuwa ƙarshen lokaci yan wannan fatan fahimta saboda su a lokacin al'amarin sai na hannunsu yawa al'amru bi aidihim a lokacin me dalili saboda su suke da lokaci su suke da zaɓin su tsaya su sallah a farkon lokaci ko ƙarshen ta ba ma sallaci bane da za a zo a yi kiran sallah kowa ya zo su yanzu a tare suke a waje guda idan shugaban tafi da ce to za mu yi sallah ne karfe 11 da rabi na dare sai mu tsaya mu yi sallah shikenan sai kowa ya tsaya sallah a lokacin su a lokacin gwamnati su tsaya su sallah ƙarshen lokacin ba farkon lokaci ba malai ce walau anna ahada min ar-rijali fatathu salatul isha thumma qala inda za mu samu wani daga cikin mazaje malina cewa mazaje ne saboda sallar jam'i wajibi ce akan mazaje ko amma mata yi fa ba wajibi ba ce shi sa malai ce inda za mu ɗauka cewa akwai wanda daga cikin mazaje sai sallar isha'i ta wuce shi da yake nufi da sallar isha'i ta wuce shi bisa la'akari da uzuri ko larurar da shari'a ta yadda da ita ba haka kawai ba bacci ya kwanta yake ta yi lokacin sallar isha'i ya wuce ko kuma mantawa yi ko gafala ko daga cikin dalilin da muka gabatar a baya shari'a dai ta yaddan masa da wannan uzurin sallar isha'i ta wuce shi duk masallacin da yake gani zai je samu sallar isha'i babu da an gama da an gama wata mas'ala a ƙashin wannan shin yanzu kai da ka saba sallah a wannan masallacin nan ne masallacin da kake sallah sai wani uzuri ya sa baka zo kai sallah ba kana zuwa sai ka tar masallacin nan an gama sallah shin wajibi ne akan ka tafi wani masallacin ka je ka samu jami'i an gane kuwa ko kuma idan kai sallah ka kai kadai shikenan tunda sallah ka jami'i ta wuce an bincike ne kuwa akwai wanda za a ga akwai wani masallaci da shine masallacin da yake sallah haka ne ka saba sallar jami'i a masallaci kaza to sai kasance ka zo masallacin kuma an gama sallah shin ya waje ba a kanka dole ne dole ne ka je ka nemi wani masallacin da ba shi sallah ba ka yi ko kuma idan ka yi kaɗai ya yi yan wata baya nake a bani amsa a je abinci ƙulla malin ce al'abbalu التأخير أو أن نعجلها ما ليتي قلنا سيمتي الأفضل أبن دي ففللا التأخير شيني كنت تسلى لو أن أحد من الرجال فاتت صلاة الإشاء ثم قال هل الأفضل أن يسليها الآن أو أن يؤخرها إلى آخر الوقت شي وانا متن أيه idan sallah saboda wani uzuri abin da ya fi masa falala ya sallaci sallar a lokacinta ko kuma ya jinkirta ta tunda yanzu dai sallar jami'i ta riga ta wuce dama jami'i ake ji mata tsoro wanne ne yafi ulna mala yace shi ma sai mu bashi amsa mu ce lahu mu ce da shi al-afdalu kai a haƙƙinka abin da ya fi maka falala yanzu an tu'akhiraha ila akhiril waqti kai ma sai ka jinkirta ta zuwa ƙarshen lokaci abin da ya fi maka falala idan ba za ka takura ba karfe tara ta yi baka samu sallar isha'i ba kuma kana da uzuri in za ka iya ka batta zuwa ƙarshen lokacin ta sai ka batta ka yi ta a lokacin ya fi maka fala idan ka yi ta a lokacin fa ta yi babu wata matsala ka yi ta a lokacin ka yi baccin ka shi kenan ta yi amma an falala kake so sai ka batta zuwa ƙarshen lokacin ta waka zalikan nisa'u malai ta haka nan mata yi da suke cikin gidaje fil buyuti الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء إلى آخر وقتها سوما أبن دي في موسو فللا شيني إنزاس إيا سدينكر تسلى العشاء زوا قرشل لوكتنتا إلا إذا شق عليهم عليهن سيدي إذن سوما أبن دي زمتو أقوي كنتي دمتي أتتردس ita ma ta yi aikin gida tana so ta kwanta ta bacci amma ita tunda haƙƙinta ba dole bane ta taho masallaci ta sallah babu nufi don ta jinkirta halitta li'annahu laisa alaihinna salatun jama'atun wajibatun malaci saboda su mata yi babu sallah ta jama'a ta wajibi a kansu mace sallar jam'i yan uwa ba wajibi bane a kanta sallar jam'i ta fito ta jam'i ba wajibi bane a kanta balma mace ta yi sallah ɗakinta ya fi falala sama da ta yi sallah a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ga magaran masallaci ba ma dan a lokacin da annabi yake bayani a cikin a masallacin sa yake da masallacin sa yake bayani masallacin sa kaga akwai bambanci da nan masallacin masallacin Hausawa dan Fulani da masallacin manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh kaga akwai bambanci sosai to annabi yace mace ta yi sallah a cikin ƙuryar ɗakin ta yafi ta yi sallah a cikin masallaci yafi amma yan uwa ban sani ba ko kun fahimci hikimar haka duk da mahimmancin sallah yadda addinin musulunci ya ɗaukaki sallah ya mahimmanta ta za ka babu wata ibada da aka ba ta mahimmanci ga sallah me yasa aka ci mace ta sallah ɗakin ta kuma Allah ya maɗaukakin sarki ya ba ta falala fiye da ta zo masallaci tare da cewa a wancan lokaci da ake wannan bayanin fa mata suna fitowa daga gidajen su masallaci babu wani abu ba kamar yanzu bane yadda kaga maza suna zuwa sallah azhar la'asar magriba isha haka mata suke fitowa babu wata matsala za ka fito masallaci mata ka tace sai na taho ita ba ta bai bayan ka taho sallah kwarai da gaske inda sawun maza kuma ya kare inda sawun maza ya kare nan sawun mata yake dora kuma ya baya yan uwan an gane ko to me yasa aka ce ta sallah a cikin ɗakin ta malamai suka ce babbar hikimar shine dan araba dan a kaucewa mukhalata bainan nisa'i wal rijal cakuɗe ɗaya ne ya tsakanin maza da mata cakuɗeɗeniya haɗuwa ta babu gaira babu dalili a cikin addinin musulunci tsakanin maza da mata don a kauce mata sai mu kalla magani don tun da ka ji an ce mace ta yi sallah a cikin ɗakinta tare da cewa sallah tana ɗaya daga cikin abin da ya fi komai mahimmanci a cikin addinin musulunci aka ce ta yi sallah a cikin ɗakinta don kasa haɗu to kaga koya kake tsammani abin da ba sallah ba yan uwan fahimta barin irin wannan koyarwar ta addinin musulunci wallahi shi ya haifar da sharri da musiba da yawa daga cikin abin da muke ciki yanzu mukhalafa kaga cakuɗe ɗaya na tsakanin maza da mata wannan ba ƙaramin bala'i bane a cikin al'ummar musulmi ta yadda yanzu al'ummar za ga kusan ba ma kowa ya bai keke bambanci tsakanin jinsin namiji da mace an zama kawai ɗaya an zama ɗaya babu wani zancen kyama ko abin da ya kama da haka a shiga kasuwa tare a shiga shagunan sayayya tare a shiga makarantu tare a shiga ko'ina an takuɗi ɗaniya ko'ina ba zancen raba maza da mata addini musulunci ku zaka kalla da kyau din nasoshi na shari'a na alƙur'ani da hadisi ka kalla kokari ake a ɗan ja baya baya a ɗan ja baya baya saboda akwai matsala akwai matsala akwai fitina sosai barin wannan koyar za ku ga duk bala'in da ake ciki wallahi shi ya jawo mana rashin kamun kai yawan zinace zinace da abubuwa wallahi wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kama ku kalla ku gani ku kalla ku gani su turawan yamma sun fahimci illar da take tsakanin haɗa namiji da mace lokacin da suka zo za ku ga hatta makarantar tun daga firamare ake fara ake fara haɗa namiji da mace tun daga firamare yaro ya taso ya ga ƙugunsa ga na mace tun yana ƙarami an zo secondary school su ma an hada sami misali irin private school din zaka an zo jami'a an hada to sai kaga namiji ya taso baya kyamar haduwa da mace yarinya ta taso ba ta kyamar haduwa da namiji gani suke kawai abu ɗaya ne hatta kai ta kawo yadda namiji zai zai bawa ɗan uwansa maza hannu a gaggaisa haka mace take zuwa cikin maza ta ba su hannu haka ake yi a makarantu mace ta zo ta same ko ta biyu layi gaggaisa kuma shi shashasha sai miƙa mata ya gaisa ka ka gaisa da haramun ke yan uwa Allah ya samu dace wannan abu ne mai muhimmanci da ya kamata a ce mai tsokaci a kansa gaskiya to lalle mace babu laifi ta fito masallaci amma ta yi sallah ɗakin ta shi yafi to idan za ta yi sallar isha'i babu laifi ta jinkirta zuwa ƙarshen lokaci idan ba mu matsuwa kamar yadda muka yi bayani lau ƙala ƙa'ilu mala ya ce da wani mai faɗi zai faɗi ya ce halil afdalu an usallima al jama'ati fi awwali salatil isha'i aw an uakhiraha ila akhir al waqti shin ni a matsayina na ni ko kai me yafi mana falala nayi sallah a farkon lokacin sallar isha'i tare da jama'a a cikin masallaci ko kuma a'a tunda an ce falala shine in yi ta ƙarshen lokaci sai in batta in jinkirta ta kai ƙarshen lokacin kullum mala ce sai mu bashi amsa mu ce tusalli ma'al jama'ati abinda fi maka kai kai sallah tare da jama'a li'anna salatul jama'ati wajibatun saboda ita sallah a cikin jam'i a haƙƙin namiji azance mafi inganci wajibi ce wajibi ce tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa sunna ce amma dai zancen da ya fi inganci nassoshi da suka zo mutum ya sallah a cikin jam'i wajibi ne wata akhiru salatul isha shi kuma jinkirta sallar isha din ka kai ta ƙarshen lokaci shi wannan hukuncinsa a shari'a sunnatu shi wannan sunna ne wala mu'arabata bainal wajibi was sunnati sai mala yace babu cin karo kuwa babu gwada kunji tsakanin sunna da wajibi aka ce abu kaza sunna ne abu kaza wajibi ne a to babu gwada kunji a tsakanin sunna ake gabatarwa wajibi ake gabatarwa li'anna al-wajiba aham saboda wajibi shine abin da ya fahimmanci fa yajibu taqdimuhu shi sa ya wajaba a gabatar da shi idan mala yace in ku haka ne ghayru salati al-isha'i al-afdal fiha at-taqdim duk sallar da ba sallar isha'i ba abin da yafi falala a tattare da hakkinta shine a gabatar da ita yan uwa ayi ta a farkon lokacinta lakin law qala qa'il mala yace amma inda wani mai fadi zai fadi yace in qaddamtu salata sallaitu wahdi to ai matsalar shine idan da zan gabatar da sallah nayi ta a farkon lokacin ta sallah ta ni kadai zan yi saboda masallacin unguwarmu ba sa yin sallah a farkon lokaci ai ana samu irin wannan ko samu inda kaje su duk karfe biyu suke sallah karfe biyu kuma lokacin sallah ya riga ya ja ba lokacin sallah lokacin sallah shiga yin karfe 12 da rabi an yi sallah karfe biyu kaga akwai bambancin wajen awa 1 da rabi kenan ko awa biyu malai ce wa in akhartuha idan kuma na jinkirta ta sallaitu ma'al jama'ati zan yi sallah tare da jama'a to ne ne yafi a ciki li'anna hunaka jama'atan yu'akhiruna fa hal uqaddimu aw akhir saboda akwai mutanen da suke jinkirtawa zan gabatar ne ko zan zan jinkirta kulna malai ce sai mu ce da shi akhir jinkirta din li'anna al-jama'ata wajibatu saboda kai sallah a cikin jam'i wannan wajibi ne wata qadimu shi kuma ka gabatar da sallah ka yi ta a farkon lokacinta sunnatu wannan sunna ne wala tu'arib bainal wajibi was sunna kada ka kawo abin da zai ci karo tsakanin sunna da wajibi sunna daban wajibi daban wajibi shine dole tilas idan aka ce abu kaza sunna ne abu kaza wajibi ne sun hada a waje guda to sai a gabatar da wajibi akan sunna abinda malai ke cewa anan shine duk lokacin da ka samu kanka a gurin da su suna jinkirta sallah ne ba sa yin ta a farkon lokacinta amma kuma masallaci ne mutane suna zuwa su tare a yi sallah to kada ka ce kai ahlus sunna ne karfe 1 za ka sallah an fahimta yan uwa ka ce ai kai ahlus sunna ne sha biyu da rabi na yi waɗannan ayan bid'a ne bayan ka sallah ba a kuskure ne ka jinkirta ka je ka sallah a cikin mutane shi yafi maka falala shi yafi maka wajibanci akan kai me ka ce kai za ka je ka sallah kai kai muna samun irin wannan kuskure akan samu matasa wanda suke da zafin kai na addini su sun su ba su sallah saboda sai bi suke sallah ka bari biyin ka je kai sallah duk dai lokacin sallah azhar har yanzu lokacin da bai fita ba lokacin ta ne ka bari kai sallah a cikin jam'i ya fi maka kai sallah kai kadai Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa sai mu dakata an insha Allah ta'ala bayani na gaba za mu tashi akan abin da ya shafi sallar azhar kamar yadda muka dan fara gabatar da shi wancan satin abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa alaikum assalam wa rahmatullah eh na eh za ka je ke sallah ya ce yana tambaya ne game da sallah a cikin waɗanda suke ba a kan tafarki na sunan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam za ka yi sallah a cikin su ba za ka yi ba za ka yi sallah a cikin su in dai mutum musulmi ne kai da musulunci su za ka yi sallah fasikancin mutum ko bidiyarsa matuƙar bidiyarsa ba ta kai shi zuwa ga kafirci ba za ka yi sallah bayan sa ina fata an fahimta sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wasu daga cikin sun yi sallah a bayan mutane irin su hajjaji bin yusuf al-thaqafi shine shugaba a lokacin shine limami kuma ka za su wuce su bi shi tare da cewa kai kasan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da hajjaji mutum kirki ne sabon annabi ya fi shi amma za su wuce gaba su sallah saboda haka sallah a bayan fasiki matakar ya iya sallah ta inganta babu laifi mutumin da yake ya kai ya kai kafirci to wannan ba za a yi sallah a bayansa saboda mutum ka'idar sallarsa sallar ba za ka ba mutum ba za ka ba mutum sallah ba sai shi idan sallar ta inganta idan sallar kafir ta inganta ta inganta saboda ka babu laifin ka bi dan bid'a a sallah matukar ya iya sallah eh shine kawai sharadin ya iya sallah sai ka bi shi amma a ce akwai wani waje na ahlus sunna ya zai fi maka je ka ba ahlus sunna zaka fi nutsuwa kai kanka yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi ne dai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha